من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأعلن عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna ashirin da shida daidai ga watan safar hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar a wannan masallaci mai albarka marka zubin taimiya a darasi na muqaddimatul izziya darasin da dukkanin ranar talata muke gabatar da shi tsakanin magariba da isha littafin alfaziya littafi ne wanda babban malami abul hassan aliyu maliki ya rubuta shi wanda ana yin shi jira tana da shekara ɗari takwas da arba'in da hamsin da bakwai ya rasu ɗari tara da talatin da tara Allah subhanahu wa ta'ala ya mishi jin kai da rama abinda littafin yake karantar da mu shine fikihu a mazhabi na Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala wanda asalin masalih fiqhiyya hukumce hukumce ne waɗanda suka zamanto an binciko su daga Qur'ani da kuma sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun tsaya fasirin da malamin kula mana faslun mai tatul adami da ghairar anbiya najisatu dukkanin mai tattar adami mataccen ɗan adam a gairar ambiya na jisatu in dai ba annabawa ba ne izzata ne aka ce nan malamin Allah ya shi da rama maganar waɗanda suka tafi a kan cewa ɗan adam ba na jissa ba ne ba ya mutu da yana raye ita ce magana rajiya ma'ana in cewa wanda ya mutu in dai bil adama ne ba annaba ba ne na jissa ne ana nihin in za za ka taɓa gawa kenan da hannunka mubasha kenan wajibi ne sai ka wanki to kaga manzo Allah sallallahu ya ce wa Abu Hurairah innal mu'min la yanjus wasu ka ce kenan mumini shine ba na jassa ba amma ka hore na jassa ne to da Allah ce namal mushrikuna najasul mushrikai najasa ne su ma dai na jasa ce wadda take ma'anawiya saboda shi jinsin ɗan adam gaba ɗaya Allah ya ce wala kada karamna bani adama haƙiƙa bil adama mun karrama jinsin bani adam wa kaza mai tsatu ma la nafsul lahu sa'ila haka nan mataccen dan abin da la nafsul lahu bashi da jini haka ce nafsul shine jini anan kenan ba nafsul na rai ba saboda shi da kanshi ma rai din kaga ai dan adam yakan rayuwa in ya zama da kwai jini a jikin shi gudanar jini a jikin kaga jini baya gudana ne a jikin wa sai a jikin mai rai sai a jikin mai rai kaga ai duk abin da yake musa ne ai babu gudanar jini tare da shi sai aka ce ma la nafsu lahu sa'ila abin da babu rai mai jini mai gudana a jikin shi kalkamra alal mujhur wal marbut da kuma kudanci so inda hudun tsari wa ma ubina min al hayy da kuma duk abin da za a ciro shi min alhayi daga rayi aw almayyit ko kuma mace mai mata hullu da haya daga abin da yake in kansar da rayuwar shi yake kawata rayuwar shi karkar ne ba misali a samu kaho an karyo na dabba mai rai wal azumi kamar misali a karyo kashi na dabba mai rai wa zufri kamar a samu karce na dabba mai rai ya fita daga cikin sai wata irin fata ta rike shi wani jilbi ko kuma a samu fata ta abun amma yana da rai na jisul wannan duka na jasa sai dai abin da aka tsogace shi ma na bangaren abin da ya shahi gashi wa min aswafiha wa awbariha wa ash'ariha hatta tamuta'an ila fi kawai misali a ce gashin ɗawusu kaga tsuntsaye da yawa akan amfani da ke na ɓangaren gashin su ɗawusu ne irin su a kune kaga irin gashin da suke zubdawa to haka kuma gashi shi ma da za a tuzgo na abin nan su kenan min aswafiha wannan auduga auduga da za a ciro shi ma duka wannan babu ne wala banan mai sati nono na abin da ya mutu dan adam ne ko kuma dabba ce shi ma wannan haramun ne saboda kaga yana bin rayuwar abin wa muharramul akali haka nono na dabbobin da haramun ne cin namu ina misalin su karfin ziri kama alade wal atani kamar jaka wa bawlil jallala da kuma fitsari na jallara na jissari wa raji'u da kuma kashinta kenan abubuwan da aka haramta musulmi ya ci naman su to nonon su ma haramun ne saboda ba wai cin su kadai aka haramta ba ko su kare shi yasa lokacin da ubangiji subhanahu wataala haramta ma yahudawa cin naman alade sai suka dinga kawata kitsan sai sai da wa nan sai Allah ya tsine musu albarka saboda ya suka nuna hila kina ubangiji subhanahu wataala haramta shi ga baki da to malamai suna kawo matsala daga masail asariya matsaloli na zamani kamar za ka kayan mikiyashi irin wasu hoda da ake amfani wajen shawawa kuma abin da ake shawawa da shi ko kuma a irin waɗansu kiram-kiram da ake yi za ka ga mafi yawansu ana haɗawa ne da kitse na alade ana haɗa ne da kitse na alade to iri-irin waɗannan ko kuma waɗansu allurai da ake kama allura ta diabetes kaga duka iri-irin waɗannan da akwai kisan alali to shi ne sai ake tantaunawa dangane da irin wannan allura ta masu abin nan masu matsalar siga da kuma waɗannan kayan ado kayan shaye-shaye na mata shi a ƙa'ida duk inda kake abin da zai gyara ba ya hude shi zai gyara karo shi bai da ƙaidi bai da addini bai da wata doka komi ma shi wajen shahara kake saboda bai da wani abin da yake hana shi kai kasa kai kuma musulmi kana da wani mani'i ba wai sai doka ba da wani zai tsare kai sa maka a dokar Allah subhanahu wata'ala ce wanda kuma baka ganin Allah subhanahu wata'ala ka samu a cikin littafi Allah ya ce kaza ko manzala sassa ya ce kaza to kaga a nan gurin kai sallama wa ce san an wata to ya zama to duk abin da bai hude ya tsara na shi a matsayin shi na wanda kenan bai da'a ga ubanci ko kuma ma wani abin ka samu ba ma bai hude ba ne tsara a waɗanda suke murgide ne kawai almaniyu wanda ladiniya su ba su raba da kowane irin addini a samawi wala musulunci wala yahudanci wala kiristanci su duk wani addinin wanda suke jingina kansu zuwa ga cewa a suna da littafi ko sun yarda da Allah to shi kwata-kwata ma shi bai ma yarda ba cewa da akwai Allah. To za ka ga irin wannan abin da suka ce kaga za su yi amfani ba da zai gyara ɓangaren abin da ya shafi zina kwalliya malaman musulunci sun yi rubuce-rubuce a kan ahkamu zina kitabu zina sindisa na abul faraj abdurrahman bin jami'i kaga haka malamai sun wawware wannan menene halitta ni abin da bai halitta ba to dole sai musulmi ya tsaya ya kalla da kyau amma in ba haka nan ba abubuwa da dama za ka ga daga abubuwan da ake yi wasu na amfani ne ma kamar irin cungom cungom za ka ga yawa cungom cungom din nan da za ka sa ka ji wani mai kuci sa alade a bakin ka kana tsamna ya ka ji wani mai ku laushi rufi ka ga ji wani jikin sa alade abubuwa da yawa za ka ga duk su saboda su ai sojin su ba komi ba ne la'alla ma shi yanzu ka zo yake son ya sharrafa ka sai yanka ma alade a maka wannan din shi kawai shi gani yake ma ya karrama ka masa shi ne mafi kima a gurin shi ka gani shi ne mafi kima a wajen shi to kaga irin wannan abubuwa wanda mafi yawa mun yi nisa me ya ja mana wannan abin zaka ga yawa yawa rashin kulawa da menene hukuncin abu sai mutum ya kutsa kawai ya danna shi kuma kaga wala ya hindu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukuma Allah fi kan kai abin zaka tambaya me hukuncin Allah amma kasuwa ce ya ka shiga musamman kasuwanni na zamani da ake gani da duk kasuwar da ake ga mai kyau ce a zamanance don ka bibiye ta ya kaga a addinance kuma guba ce a zamana ce duk wani kasuwar da za a zo a ce da tsara ne zai tsara saboda su a wajen su irin annajishu duka kwarewar kasuwa ce kamar ka kware ma yaudara a nuna maka yaya za ka ɗauki hoton wani yadi da za ka sai da a istafi ka ƙara mishi hula ka ƙawata shi ka yadda zai birgi kuma yau mutum ya saya kawai ya gaga shi nan wurin na banza ne ka gani ya za ka ƙawata kaza ka ga yaudara kenan musulunci kuma nan ba duka babu to hatta da kasuwanci ka ga mutum ba ya sa tsantsa ba sai ka ga cin halak ya gagara mutum Allah kare mu wa muharramul akali shi yasa duka ire-iren abubuwa da yawa da za ka gana daga ayyuka ko sana'o'i ko abubuwa labuta mutum za ka yi kasa hulɗa kaza ko harka kaza zan yi mene ne hukuncin wannan mi Allah ya ce kan wannan in mazala sassa ya ce kan wannan in wani sabon abu ya zo akwai wata kasuwa an ce ga yadda ake zuba kuɗi me hukuncin wannan wa alaikum salam take to ai shi ma shi kadai ne maganin diabetes ne ka gani ai ba lalle ya zama shi kadai ba saboda wasu suna amma wani yana diabetes na har ya mutu ma bai taba zuwa likita ba wani yana har ya mutu ma bai je likita ba ka gani kenan maganin ai ba shi kadai ba a ba matsala ba ne idan an samu matsala a tattare da shi in an samu matsalar da tare da shi da zaman matsala eh kawai dai abin da yawanci su bangaren hata da ita ma hukumar lafiya ta duniya suke ishara a kai kamar kankanta amfani da su waɗannan ƙwayoyi yawanci sun yi kula yanzu da lafiyar to kuma ka sa akwai abubuwan da shi musulmi ba so ɗari bisa ɗari matsar da akwai wasu abeban da za su wadatar musamman ma bangaren magani kaga hata da ibn qayyim Allah ya shi da rahma yana ishara zuwa ga duk lokacin da magani wanda yake na tabi'a ba tarkibi ba zai warkar da cutar mutum to shine yayi sannan in ba zai yi ba kamar mutanen da suke zamna a birane ya ce to kuma sai a je zuwa ga mataki wanda yake na rakabawa kamar a haɗa ganye kaza da kaza da kaza amma an cutar ka abu ya iya warkarwa saboda shine maganin da bai barin wata cuta a jiki akwai maganin da zaka sha zai warkar da wuce amma kuma zai iya barin wani kifi da wani wannan a tattare da cikin mutum saboda haka kenan a matsayin shi bangaren halarci halarta ne sai in haram ta shiga ciki an gane yana cutarwa ko yana bugarwa ko yana kaza to kaga nan gurin kuma an samu wani abu wanda yake kenan ya shiga ciki to kuma sai ya ɗauki hukuncin abin da yake tattare da shi wallahu a'lam wa muharramul akali haka duk madara abin da aka haramta dalfin zir kamar alade wal atan kamar jaka ka gani nonon jaka wa baulin jallala da kuma fitsari na jallala wa raji'uha da kuma kashi ita jallala waɗannan abubuwa duka za mu ga yawanci waɗanda addinin musulunci ya haramta za ka ga ko dai ya zamanto da akwai illa a lahiyar mutum ko illa a zamantakewar mutum kamar a mutunci a abin da ya shafi kenan halayya na ɗan adam to hikima ta addini sai aka hana wannan za ka samu cewa ta'amuli da jinsu waɗannan dabbobin yana sawa mutum ya ɗauki ɗabi'un saboda wal mujawaratu mu'siratu makwabta tana tasiri ya sa manzala sallallahu ya sifanta juriya da haƙuri tare da makiyayan awakai da tumakai sai sifanta kuma hargowa ga makiyayan raƙumma. To duk lokacin da mutum yake ta'amuli da abu za ka ga yana samun wani nau'i daga ɗabi'a ta abin da yake ta'amuli da shi. To kuma inda mutum yake cin nama to ya yi kwasan ɗabi'a sama da mu'amala shida. Kaga da ke kiwon waɗancan ƙananan dabbobi yana jaza mutum nagartaccen hali. Sai annabi sallallahu alaihi ce ma min nabi illa qarara azan. Babu wani annabi face ya kiwon ƙananan dabbobi. matsalar mutumin da zaka samu cewa yana cin naman alade kamar su yahudu da waɗansu daga kiristoci da wasu wanda ba musulmi ba to za ka ga a tattare da su da kwai wannan ɗabi'a da halayya irin sa alade wanda shi kaga alade ba komai ke nema kamar sharri abincin shi bai wuce kashin da ya ma zai ci ka gani zai ci kashin da ya zai bibi tsutsa kuma ba ruwan shi da za ka ajiye mai abinci mai kyau ba ruwan shi da wannan zai jira mutum ya kashi ya tafi ya je ci wannan kashin to kaga a mutane za ka samu da kwai wanda shi duk alheri ba ya gyara shi shi sai shari asali cikin al'adar bulmukuru na imam bukhari yake ce amma lam yusbihu al-khairu yusbihu ash-shar duk wanda alkhairi bai gyara shi ba to zaka ga sharri shine yake gyara shi akwai wanda zaka mai Allah dan Allah ka mai magiya ka mai komi ba zai saurare ka ba amma inda za a ce zaka zage shi ko na abu to kuma yanzu zai iya sauraron ka akan wannan kaga duk wanda lam yusbihu khairu lam yusbihu shar to sharri shine yake gyara shi to za ka ga a cikin mutane da kwai waɗanda suke da wannan ɗabi'u ɗin shi yasa wanda suka yi kusan kamanceceniya da wannan kuma su waɗancan yahuda ba su da haram ba su da wani ƙyamatar kowane irin abu za ka ga suna aikata shi ne wanda a cikin dabbobi duka bai da ba zai zai kima duk sauran ragowar waɗanda suke dabbobi to kaga wannan kenan a wannan janibin to haka a mutane kuma kamar yadda Sufyan ibn Uyayna a ƙarƙashin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa ma min dabbatin illa wa ma min dabbatin wa la ta'irin yatiru bi janahihi illa umamin amsalukum yace babu wata dabba ko wani tsuntsun da yake tashi da fagafakai shi face su ma al'ummomi ne amsalukum kamar ku yace to kaga wannan yana nuna cewa dukkanin yadda kaga wata dabba daga dabbobi sai ka samu abin adama da kwai wasu masu halaye irin halayen waɗannan dabbobi ɗin tsuntsaye ne ko dabbobi ne haka kaga za ka samu irin su zaki su kura yadda suke da zalunci waɗansu dabbobin namun dawa to za ka samu cewa a 'yan adam ma da kwai wanda shi kawai in ka ga bai zalunce ka ba bai zama to bai na sama da kai in ka ga bai ma zalunci ba to kawai bai samu dama ba ne amma in dai ya samu dama a kanka to kawai sai ya zalunce ka to kuma wanda zai ce na irin waɗancan abubuwan za ka ga ɗabi'an na sa'i na so a tattare da shi wani za ka ga shi halin shi halin kare ne shi halin shi kamar halin kare ne saboda haka za ka samu cewa dukkanin da za a ce maka ya sardo gawa ya shi ya shi karnuka guda ɗari biyu ko ɗari za su iya cin wannan hasu ba saura. to yanzu ba zai bar ba wani kare ya zo ci sai da kyal sai dai ya zambata ba zai bar ba wani kare ya zo ci wannan abin saboda haka shi inda zai samu abin da ya mutanen gari duk gaba ɗaya zai iya rufe su to shi kan shi kawai ya sani kan shi kawai ya sani in ka ga ya bi ka kuma ka miƙa mishi in ka miƙa mai kuma shi kenan zai zama so ya bi ka in kuma ya gama kawai shi kenan ya kada wuce shi da in ka gaina kewaye da kai to kawai ba shi zaka to a mutane za ka kada kawai irin wannan wanda shi kawai wanda zai ba shi shine wajen shi mutum wani za ka ga halin kuda ne gari ba ruwan shi da alkhairi kawai shi dai yana neman mi duk wani abu wanda yake na na na na shari duk abu mai kyau bai bibiya inda za ka yi mai kyau dubu ba zai taɓa yaba ba in karatu zai saurari za a iya wa'azin awa guda ko awa biyu ko da maka wuce ka ko ma ya yi wata yana saurara karatu in ya ji kuskure kwaya ɗaya to wannan kuskuren kwaya ɗaya shi zai tsaya ya tsawa yanzu duk wannan alherin guda dubu a ɗan shi da shi to a mutane da koyar da zaka gani su halin su irin wannan halin su irin wannan to duk yadda zaka ga dabbobi haka zaka samu a cikin mutane akwai masu irin wannan wannan masu irin irin waɗannan haliyya to amma ta'amuli da naman dabbobin miyagu sai ja zama musu halaye irin wanda ya sa hikima ta musulunci duk waɗansu miyagun ababe sai zaman to an haramta mana wa bawlin jallala wa raji'uha kashin jallala bawlin jallala wa raji'uha aka ce jallala jallala ita ce dukkanin dabba wadda take cin najasa a Abdullahi ibn Umar Allah cikin shi da rama yakan tsare ta sai kenan in ya zo dabbar da take cin wannan sai tsare ta kwana uku yana ba ta abinci in ta kasa da wannan kuma sai yanka wa ya kulla haiwani da sa'amarin najasa ita ce duk dabbar da take cin najasa wal bawl bawali in ya taba ka ka wanke najasa ne wal adiratu kashi in ya taba ka min alimi ka wanke amma ba wai ana nihin kai awwala sai bawali ya taba ka alwalaka ta kare a shi bawalin ne za ka yi za ka wanke ghayra fadlatul anbiya banda rara na annabawa kaga ladabi sai ce ghayra fadlatul anbiya banda rara ma'ana abin da yake fita daga cikin annabawa kaga sai bai amfani da wancan lafazin ba na wal qawl wal kaza to iri irin waɗannan in ka zo kan magana shi janibi na annabawa ba ɗaya bai ke da na gama garin mutane kiran annabawa misali manzo Allah sallallahu ba ɗaya bai ke da sura in za ka iya ishara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka gani annabin Allah ka gani to kai amfani da waɗannan ya yi kira haka kawai a bayan shi Allah ce ya yi wallazina la taj'alu du'a rasul bainakum ka du'a ba'dukum ba'dan kar ku sanya yanda za ku dinga kira sunan manzo Allah sallallahu kamar yanda za ku dinga kira sunan junan ko juna yanda za ka ga waɗansu wanda ba su samu tarbiyya irin wannan ba sai ka ga suna ta yi suna argowa suna ta argowa kaza kaza Muhammadu kaza kaza kaza za ka yi ta jin irin wannan gurin irin waɗanda mafi yawa za ka gaba su samu tarbiyya ta abin da tunda da wahala ka samu ko malaman su ne suna irin irin waɗannan abubuwa na sakin baki akan sunan manzon sallallahu ba tare da ladabi ba da girmamawa sunan da baya halitta ka kama shi face ka ga mu ya ce da salati manzon sallallahu alaihi al-bakhilu man zikirtu indahu falam yusalli alayya marwaci wanda za a ambaci sunana bai musu salati ba annabi sallallahu alaihi ce in ya shiga wuta a wuta ma Allah subhanahu wataala ne zan tashi malaika jibril ya ce kuma ka ce amin ya ce wane ne ya ce shine mutumin da aka ambata ka ba tare da yama salati ba to sai ce ghayra fadlatul anbiya akwai hadisi wanda yake magana akan rubayi bintu muawiz Allah kare da gare ta duk da hadisin da akwai maganganu jaribin da sanadi din shi lokacin da sallallahu alaihi wasallam kenan ya ajiye wani abu na bauli a kasan gado sai ta dauka ta sha kaga nan gurin sai aka tabbatar da ita akai haka kuma ɗaya daga ciki ita ma ta sha yace ba za ki ciwon ciki ba har abada to duk da zuwa da san guda biyu dukkan su akwai maganganu a karkashin wannan yace ghaira fadlatul anbiya wa min muharramil akali yana daga dai abin da an haramta mana mutum wa makaruhihi da kuma abubuwan da makaruhi ne kamar dabbobin da suke da daji masu farautar kenan masu farautar da masu cin nama masu farautar dabbobi kenan ina ya ce kasabu kamar zakuna wa tsibu kamar kuma kura asabu kenan dangi irin su zaki wa tsibu da kuma irin su kura ko kirkeci waɗannan su ma kenan suna daga cikin wanda kenan ya ce wanda suna musu makaruhi ne walƙaihu haka nan kuma alƙaihu wa tsali alƙaihu mugunya wa tsali da kuma sulkamaki shine jini tare da mugunya shi ma wannan haramun ne saboda yana daga abin tsantsani kuma sannan najasa ne kenan ya saba ka za ka wani wa damul masafu da kuma jini da yake kwarara min al'adami aw ghayri a dabba ce ake yanka jini na tsarara ko kuma daga ɗan adam ne jinin da yake zuba jini daga ɗan adam malamai sun zazzauna dangane da cewa najasa ne ko kuma ba najasa ba ne ba jamhuri na malamai sun tafi akan cewa jini na cikin ɗan adam matsayin shi najasa ne da dama kuma daga ciki sun tafi akan cewa ba najasa ba ne duba da waɗansu dalilai waɗanda suka kalla kamar irin manzo sallallahu alaihi wasallam wani lokaci ana tafiya an dawo daga bulaguran yaƙi sahabin da ya tsaya yana sallah wani kawuri ya biyo baya halabe shi daya biyu uku jini yana zuba ci gaba da sallah kaga inda najasa ne da suka ce ya katse wannan haka kuma asari cikin bukari sai na kuma yake cewa ma za musulmi da sallu na fi jarahati wani daga cikin sahabbai aku yace musulmi ba su gushe ba suna sallah a cikin abin da yake raunin dukan su da aka yi haka sai da na umar radiyallahu ta'ala anhu lokacin da wancan abu lulu majusi ya zama to ya soke shi da wannan wuka a haka nan ka ga dinga yin sallah kaga inda najasa ne jinin da yake zuba kenan da ba zai shiga ba da yin sallah ba alhali kuma da najasa a cikin shi alhali da najasa a cikin shi aw ghairihi wal qai'u da kuma jini da kuma amai al mutaghayyir an halat ta'am wanda ya jirkita daga halin abinci shi ma wannan ya taba kana najasa ne amma malamai sun yi ta'ibi a karkashin cewa amai din da ya canza shi in ya taba kana najasa ne ko bai taba ko kuma ba najasa bane ba sun ce babu dalili a bisa najasuwa shi hadisin da ya zo karkashin wannan bai tabbata ba wal mufkiru abubuwan da in an sha suke sanya maye su ma najasa ne wasu malaman sun gama da kenan dukkanin abin da yake kenan abin da yake bugar da yake kawar da hankali kar samri sai ce kamar kiya kaga anan sai shigar da ni kullum ma samar akala duk abin da zai zama to ya gusar da tunani ko kuma abubuwan da suke kenan mukaddirat su ma mukaddirat kenan abubuwa waɗanda suke gurɓata hankali suke kuma fasa ciki karɓar kamar giya ya ce kaga ita ma kenan najasa inda abin da yake sa maye ya zubi ma mutum ko kuma mutum ba zai sallah ba yana rike da wani abu daga abubuwan da suke sanya maye na daga kwayoyi ne ko kuma a koken ne ko kuma misali wiwi ce ko kuma misali wani abu ne na giya duk dai abin da yake bugarwa suka ce to shi ma ya shiga a ƙarƙashin wannan ne suke cewa kenan tunda kaga alkol ma yana bugarwa sai suke zuwa na kenan mas'ala ta tarare dan feshi Allah subhanahu wa ta'ala ce innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihun kusan cewa innamal khamru dukkanin abin da yake kawar da hankali tunda al khamru salatu jama'a kamar akal saboda haka innamal qawlu wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amal shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun suka ce kaga Allah ya fajtanibu ku ne sance shi to tunda an ce fajtanibu ku ne santa kuma ka haɗu da abin ko ka gama abin da kuma ka zo gurin sallah kaga ce aka yi fajtanibu sannan kuma ma suka rafa kalilu wa kafiru wa haram wanda suka ce kenan sinadaran alkwar a cikin bashirewa da ya kace to ai kuwa nan sarasa ya ce duk abin da yake sa maye kaɗan jin shi da yawan shi haramun ne to matsalar malamai sun tantauna wasu na nan jaya da a ba laifi ba ne ba duba da kenan rashin kasantuwar abin da aka haramta ba lalle zama to najasa ba wasu kuma sun tafi akan cewa najasa ne shi kai shi ma duk turaren da ya zama to da akwai alkwal a ciki baya halitta mutum ya fesa a cikin shi saboda ma dama dai in ya sha zai bugar mai da hankali suka ce to bai halitta wani suka ce kamar wiwi da wasu abubuwan da mata suke sawa a kai don gyaran gashi shi akwai abin da ba dole ba sai da shi zai yanzu ai kaga ba dole bane dan za a hada a abin da kin gashi kawai sai da wiwi ne sai zama to gashi ya yaba kaga ruwan da za a sa a kai to karshen da aka saba tana dan jin waru-warun wannan wani lokacin mata za su yi bare in dan shaƙa ka gani to kaga abin da ya yi irin waɗannan abubuwan kawai sharri ga ne sa shi shi sharri ne sa ake shi ko kuma ka ajiye ana wannan ai kaza ne ka gani to kaga hallaunan ma dai kuskure ne kuma da haka duk in dai da koyi abin da ba wannan ba ya kamata a yi nesa da shi to da masha Allah akwai abubuwa da yawa wanda za ka samu a bangaren kurkul islami jarumi na tajmi mayamai wanda duka suna da tasiri wajen wannan to kaga cikin alkhairi da akwai kauce ma sharri saboda shi sharri duk inda yake nesa ake ci duk inda yake nesa ake ci saboda haka suka ce kenan waɗannan ababe dukkan su najasa ne to a nan gurin kaga abin da zamu gane kale ka yanda ake magana cewa wal mudkiru kar samai aka ce najasa kale ka kuma irin hali na dan adam da in ya samu intikas zai dawo yana amfani da abin da kai ka kaddara ma ba najasa bane sai aka ce maka an tattauna wasu malaman sun ce najasa ne sun ce ba najasa ba yanzu ya mutum ya dinga ɗaukar najasa ma'ana wanda suka zabi akan najasa ne kamar kashi ke kamar fitsari ne ka gani kawai bambanci wancan abin kyankyami ne wannan ko ba bai to kuma shi ma wannan kin gurin nufusu tsaye ba abin kyankyami ne kuma abin sasani ne tun da kaga shi mai shan giya shi ne zai ce yana jin kamshi amma duk wani mai yanda shi wari zai shi mai shaka wancan abin shi zai ci kamshi yake amma duk wanda bai da ta'amuli da abin shi wari yake mai shan sigari shi ne zai ga kamshi yake amma da bai sha wari yake jikan shi yana hawa yana cikin azaba kana azabtar da shi kana ɗauka alhakin shi to kaga a ce dan adam wanda yake kan fitra salima ya dinga amfani da waɗannan ababe ai kaga abin da abun mamaki dole sai in dan adam ya wuce daga fitra din shi Allah kare zai dauki abin da zai sa ma kan shi wahala ya ja ma wani shi wahala ko sannan ya dambara rayuwar shi saboda babu yadda za a yi da sayan hauka da kuɗi kai da ake jiran ka kai ma ake son yadda aka samar da kai matsayin al'umma kai ma ka samar da al'umma kaga haka nan ba zai ba al'ummar da dan shaye-shaye ma zai samar sai zai samar da gurbatacce al'umma kaga shi yasa kale ka ka ga yadda zaka ga yara da yawa ana haihuwar yara da wasu cututtuka wanda mafi yawa na shaye-shaye mafi yawa sai ka ga yara suna zawa da wani tsazzaro da da su irin soyoyi dama suna hana haihuwar ma gaba ɗaya suna kashewa namiji to kuma da ƙarshe suna sa iyan ma da ake haihuwa sai zama to a ringa haihuwar su da waɗansu matsaloli shi yasa za ka koshin lafiyar yara na baya da wanda ke nan su ba ɗaya ba ne ba ka gani ya she ka shari'a ce ciyawar da dabba ma batta ce to amma ka ga ɗan adam ka ga wanda shi ne da Allah subhanahu wataala yake cewa ina mun illa kal an'am bala mu akan kamar dabbobi to dabba ma batta ta'amuli da abu kuma ɗan adam zai ɗauka kuma kuɗin shi zai ɗauka ya bada kuma zai iya ɗaukar kaskanci ma karkashin wannan ya kai kaskancin a ce wani zai zo sa'an ka ne ci tumurin matanka za ka laɗe in ka ɗan jona ɗan motsi ma ka firgita kai kaɗai ma kana tafiya kana tsorata ka gani ya sa masa ya sai hauka da kuɗin shi ka gani inda za su je da labe ko ƙarin ko iska suka je ta kaɗa sai su tsorata babu matsoraci kamar ɗan wiwi ka gani ga kuma sa ragwanci babu katafa su da abin da tare da ta'amuli da irin waɗannan abubuwa shi yasa ita daga shirin ɗabi'a ta tana daudantar da mutum sai ka mai da shi kawai salama kawai to kai da ake neman ka duk namiji soje ki ake neman ka ka zama to ka tsaya ka kama ka taimaka ma musulman ka ka samar da al'umma sai mutum ya zo shi ya ɗauki abin da karshe ya jayo ma'aiki ya mutu ma'aikiya ta mutu ƴan uwa su mutu mutane su a yi sayar abu kawai wanda zai zama to al'umma ta damar to ina amfani shi kaga babu wani amfani da tare da wannan wannan ga tsawara kuma lokacin da mutum ke ta'amuli da wannan abuwa in ya bukace su ko zai haukar da yadda kawai ko ta kakana neman kuɗi ko za a ce mishi ya ma gunki sujjada a bashi kuɗin sai zai iya zuwa ma gunki sujjada na bashi kuɗi ka gani to wace musiba ta ga wannan musiba shi ne za ka ga wasu za su yi maulawa za su yi kaza za su kaskantar da kai za su yi sata to kaga ana magana zaman sawa abun ma najasa Allah kare mu wal mani da kuma kina ruwan da ake halitta dan adam wa huwa min ar-rajul ma'un abyad daga jinsin dan adam ruwa ne sannan kuma wanda yake fari sahin kakkaura bi musallasa sahinun ya ana karantawa da mai yaya uku ma'ana sabu ai qalidun abinda ake ni kakkaura yadda dabba juna yana tunkura juna sai kuruji lokacin fita ra'ihatuhu iskan da yake fitarwa lokacin fita da ya fita ka ra'ihatu tsal'i kamar irin iskar da in dabino yana hutar tafiya farkon hudaddiyan kenan irin yadda ake jin wannan bil aini shi tsal'in ana karantawa da aini awil ha ko kuma ka ce tsalafi almuhammad tsani wanda kaga da ainun da kuma awun jikin su ba su da dugu saboda inda ainun ya mai dugu zai zama kainu inda awun ya mai dugu zai zama sa'un wa qaribun min ra'ihatil ajib kuma yana kusa da iskar kulli da aka dama ko kuma wani dawo da aka dama wannan duka malaman musulunci suna ishara zuwa ga koda mutum zai samu fitar wani abu sai ya rasa menene to ga hanyar da zai biya gane saboda kar ya je shi ya fada wani tarkon da zai zamanto wajibi ne yi wanka kuma ya zamanto bai yi wankan ba saboda haka wai za a yi bisa kana kara'i hatul baiti in ba zai bushe zai zama yana fitar da iska kamar kwai wa min almar'a ma'un asfar haka kuma daga jinsi na mace shi ma dai ruwa ne asfar kuma kalan masara raqiqun amma sabanin kenan bangaren namiji kenan tsarara ma'ana amma rashin kauri wal wadai bidali al wadai shi kuma ana karanta da dalil muhammada wa fil ya'i waj'ani amma wajen ya'un din kana da huska biyu at-tashdidu ka ce waliyun wa tafdibu ka ce al-wali wa huwa ma'un abyad shi ma ne ruwa ne fari tsakinin ka kaura ya kharuju ghaliban aqbal bawl mafi rinjaye bayan bawl yake zuwa wal maziyu ko kuma wal maziyu bi kasr dali al mu'jama da yi mazarin in kasra a ce di al mu'jama mai dugo ba di ba ma'un abyad shi ma dai ruwa ne fari raqiqun ya kharuju inda ladda yakan fita lokacin jin daɗi ma'ana na sha'awa na ɗan adam bil i'az tare da miƙewa na gaban shi ai qiyamul zakar shine miƙewa na gaban shi inda mula'aba lokacin wasanni aw tiskar ko kuma tsintsini wanda yake da alaka da sha'awa bi fatahi ta'i shi at-tazkar kenan da fasaha na ta'un ai at-tafakkuri saboda haka kenan wannan malam ya wadi jinsin abubuwan da suke fita daga gaban ɗan adam da kuma bayan da adam da jinsu kenan na jasa ne ko dai kashi ko bawali misali duka ko waɗancan jinsu ababe duk in suka taɓa jikinka za ya zama ka wanke in kuma shi wancan ne kenan zai zama to mutum ya yi wanka wa ramadun najisi wa dukkanuhu najisi sai dai an san sauna allau matsala dangane da kenan shi wancan almaniyo shin najasa ne ko kuma ba najasa bane ba malamai sun kai sun koma karkashin wannan wanda suka ce na jinsa ne sun ɗauki ruwaya Aisha radiyallahu anha wanda take cewa kuntu abtul mani min sawbi rasulullah sallallahu ina wankewa wanda suka ɗauka ba na jinsa bane kamar ruwaya ta ta alfarku da kuma kankarewa da take a lokacin da yake busashi sai suka ce to kaga inda na jinsa ne da kankarewa ba za ta wadata su ba sannan kuma suka ce kaga inda najasa ne ai da shi ne aka halici kenan kwanin adam kuma wanda manzanni suna cikin bin adam kaga babu yadda za yi ubangiji subhanahu wataala ya halici mafiya karamci gurin shi da kuma abin da yake kenan najasa ne alhali Allah ya ce wa laqad karramna bani adama kaga takrima takrimin da Allah ma bil adama ya hana kenan me Allah ya halici da adam da abin da yake najasa ne saboda haka kenan kauli wanda yake mafi karhi mafi dalili kamar yadda malamai suka rinjayar shi ne cewa ba na jinsa ba ne ba ba na jinsa ba ne ƙaunin da hanafiya da malikiya suka tafi akan cewa na jinsa ne magana ce wadda take manzuha ƙauli rajihi shi ne in ya saba ka ma'ana ana zancen da za a ce matsalar mutum bayan ya yi wanka ba hukuncin shi in ya fita wajibi ne wanka ko ba wajibi ne yin wanka amma kaddara sai mutum ya ɗauko tuwa sai sallah ne bayan ya yi sallah sai ga a cikin tuwar ai da akwai shi bayan ya yi da sallah to kaga inda jasa ne ai sallah kenan ne kaga a nan gurin inda lokaci in mun tafi kira a na maza ba na malkiya cewa ba a sakewa musabi sannan kuma kaga in ko yana sane in yi sallah sallah ba sai ba in ya gani sai ya wanke ko don suka ce kuma sannan wankewa da Aisha radiyallahu anha take yi a babu ne yanzu matsalan idan majina ta taba cikin mutum ai kaga ba zai bari ba haka ko alhali kuma ai kaga ba najasa ba ce yanzu misali ya miya ka taba rigar ka kaga ai za ka wuta wanki za ka yi miya najasa ce kenan ciya da aka yi a wanki ba wai dan sai najasa bane ake umarnin a wanki wa ramadun najisi wa duqanuhu najisun yace wa ramadun najisi tokan najasa wa duqanuhu hayakin najasa najisun yanzu kamar goren jirgin da yake da kashi bushashe sai aka kona to wannan hayakin waje ai kaga hayaki yakan yanke cikin mutum da za ana kona tsaya ka sai sai ta yi baki to ai kaga hayakin wanda duka sirare ka zai gom sai ce to wannan ne jasa ne ke nan rigar fita sallah an kona kashi ko an kona musai tokal sai ta taba fato ce ne jasa ne ya kawo su to wannan matsala ma malamai sun tattauna shin an istihara canzawa abu daga wani abu zuwa wani abu yana tsarkake abin yana cire shi daga najasa yanzu misali kashi ne sai ya zamanto rana ta da ke shi ƙarshe sai koma kasa kaga yanzu ya jirgita daga matsayin wancan nashi na abin da aka fitar zuwa ne ƙasa to ita wannan ƙasar najasa ce tun da ya gani ba kaza ba zaka ce me zaka ce kasa ce yanzu sunan ya tashi daga wancan ya koma kuma kasa misali a ce wasu abubuwa wasu taki kina da za a yi taki misali takin zamani takin kaza ne da ake kaga ai waɗannan abubuwan ne ake tattarawa a haɗa ai to yanzu shi wannan abin da aka canza wanda asali kenan najasa ce aka canza aka maida shi da ya canza daga wasu da yanzu har yanzu najasa ne ko ba najasa ba ne shi ne yanzu malamai suka ce kenan istihala tana sa abu ya zama ba najasa saboda ainihin najasa ai ya kawo yanzu babu asalin ainihin najasa kenan yanzu najasa ce an kona ta wancan hayaki ne yanzu hayakin wancan ai ba sunan shi ba ne ka gani hayaki sunan shi to kenan asalin najasa in aka canza ta aka jirgita ta to shi ne suka ce to kitsa alade sai aka canza shi aka sarrafa aka canza shi daga nan wurin za a yi amfani ko ba za a yi amfani ba da shi kamar giya ce misali sai aka tsarnake ta ta yadda ya zama so ta katse ta yanke babu bugarwa to za a iya amfani da ita ko ba za a iya amfani da ita yanzu ta tashi daga can wurin daga wancan illa ɗin. Ka gani? Kenan ɓangaren wannan al'istihana wasu malamai suka ce istihana kenan tana tsarkakewa abu. A samu najasa zamani ya kuce a kan najasa a guji dogon lokaci sai zaman to ta canza daga asalin najasa. Suka ce kenan hukuncin ta hukuncin wannan abin da ta koma. Ba ka zo ba guri ka sarro ka sadi ka gashi nan guri ya shi ne. ya canza kuma lokaci da rana ta buga sai abin da duk abin ya sai ai ainihin ya sai babu ainihin abin da yake da jinsa wa da qala wa najisu faslun tajibu izalatun najasa wajibi ne musulmi a kawar da najasa an sawbil musalli daga tuhar mai sallah wa badanihi da kuma jikinsa wa makanihi da gurin shi izalatun najasa wannan kenan abin da yake a tsahara sharadi ne daga sharuɗa na sallah a sharuɗa shi ne ma ya zama min alamin al'adam wala ya zama min wujudin wujud wala alamin lissafi abin da inda kwai shi da kwai ibada ma'ana sharadi ne da zaman zomi an samar da tsahara rajin izalatin najasa ta zama wajibi musulmi ya kawar da najasa an so bil musalli daga sallan tufafin mai sallah saboda Allah ya ce wa siyabaka fatahir wannan kaga sarki muhimma saboda aya sabka ta biyu da ta sabka akan me aka yi magana akan asahar bayan ikira sabka ta biyu da sabka ta biyu wa ta yaba kafafan shi yasa Allah ya bani adam khudu zinatakum inda kulli masjid ya ku bani adam ku riki kwalliyar dukkanin gurin ibada ya zama babu najasa babu kaza har ma ya zama tufafin ma kansu ka hayya a wasu tufafi kar ya zama a bawa kake yi ko kuma a aikin gareji kake ko kuma a kaza kake ubangiji shi yafi dacewa ka sama kaya wanda suke managartattu shi yasa Abdullahi bin Umar ya ga Nafi ya sanya wani ridai kare sai zo masallaci sai ce shin ba na sai maka ba hulla ba na sai maka kule biyu ba yace zaka iya zuwa yanzu ka je kasuwa ko ka je kaza da wannan yace ba na sai maka kule biyu ba ai Allah shi ne fi dacewa ka riƙe kenan kimtsawa ka a lokacin da za ka je gurin ibada. To kaga ya kamata duk wanda zai zo masallaci in aiki kake na bin a ce ka sadu da wata rigarka wanda za ka sa aikin gareji ne aikin kaza ne aikin abin da ne haka. Allah ya ce wata ya maka fatsahiyar tufafin ka tsarkake su. Iya daga waɗanda Allah ya ce so masu tsarkaka inna ma hibbut tawabina wa hibbul mutatahhirin. wa badanihi wa makanihi gurin ibada ana so ya zama to yana da tsarki in ko gurin ibada gurin da yake da cewa ya zama to da tsarki babu kamar masallaci Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa aidina ila ibrahim wa isma'il an tahira baiti ila ta'ifina wa la'akifina wa ruk'a sujud annabi ibrahim annabi isma'il mun ya yarjejeniya da su mun umarce cewa ku tsarkake dakina saboda masu tawafi masu sallah masu sujada masu roƙar Allah subhanahu wa ta'ala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni an su fahira masjid a tsarkake masallaci an su nasa a tsabtace shi shi yasa shekul sai ya ce yan bagi an su tsano anil masajid har tsar kaza ya kamata masallaci ya kiyaye shi har kun tsaka kan ba zai cire wani abu na hanci ko wani na ido ya yi da masallaci so ake masallaci tsabtsab wala harce wala gashi wala mi wala duk a tsabtace masallaci amma irin wannan tsarin da muke yi gidajen mu fesfes gidajen mu kalkal dakunan mu haka amma kuma masallaci mu bar shi haka Allah zai kyale mu shi yasa kaga lokacin corona masallatan da suka yi kishi ka gani tunda duk mun bar su ba raya masallaci ba ibada a masallaci ta kankanta karatun qur'ani a masallaci ya kankanta alhali mai tawa qawmun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah mutane gauga suke in ana darasi a masallaci kai kashi a cuce ne ko abin nan mutane sun fi kwamma cewa su zamana a majalisai su zamana guraren kaza mutum za a fara darasi sai ya wuta da abokin shi sai su je su tsaya suna ta zuba surutun tsiya yanzu suna waje ba za su tsaya karatun ba sai an kira sallah ko kai to a matayin gida ma yake ne yadda dawo ko masallaci su yanzu su zamana ne karatun ba su ba kuma karkacewa a sun san ilimin ma abun karatu ba su san shi ba karatu ba su san shi ba amma wai a tsaya in malami ya ce inna alhamdulillah jama'a mun fi biyar Allah muna ce tunatarwa kawai sai ka ga wannan ya ce kamar shaidani ka ya ce a'udhu billahi sai ka za ka furka sashi ka ga ka hudo kanka ke kawai sai ka ga wancan ya tsulale ta wancan kuma magana da zai da zaka ma mutumin jarraba akai kun ga ya bada amsa saboda kawai gauga muke ni mu bar masallacin da haƙi da sallah za ka ga wanda zai tsaya ya rawa su kuma aiki wancan ya salali ya ce ko ba za mu shiga masallaci ba sai mun ga an yi ikama wani ma sai ya jira an tarar da ki an raka ko shi kenan sai ya shigo kenan an samu an dan kusa kaiwa sai zo don saboda kar ya fata lokaci shi abin ba sa fata lokaci kenan bara da sauri ai kawai a zo dai a samu tawajibin dai kawai dai mu yi dai mu huta eh kawai mu yi dai mu huta dai mu sabke ka gani to kaga irin wannan sallah da ka gana cewa inna salata tanha anil fahsha wal munkar sai daga magabata ya ce akwai sallar da yake ita ba wai ta hana ba mutum munkari ake su a ita karan kanta ma sallar ta zama su ita sallar ma ta tsira ma su kwana ita ba ma ta hana ka munkari ba ita ta ma tsira sallar su ba to wani da zai kabar ta sallah kawai sai an yi sallama zai ka aka kawai kabar harama yake sai assalamu alaikum amma kawai zuciyar tana can cikin dawa kuma tana yiwa wani ya wuta minti talatin rage a karɓar shi tana yiwa ma tunawa an haka kabarin shi amma zai na hawa hawa gauga shi ya tara abin da ba shi ba zai ci shi ka gani minti talatin rage ma za ka mutu tunda baka sani ba ka yi da sallar magariba kafin lisha ne ko bayan lisha kafin asuba ne ko bayan asuba kafin asuba ko bayan zuwa kafin la'asar inda magaram ka cika da kuɗi kai dai me amfanin da za su maka ba wani amfani da za su maka sai in ka kaddamar su wanda ko bai iya tsaya bai kyauta su sallah kai kana tunanin zai wani alkhairi ai ba za ka samu bone a bin alkhairi tun da inda alkhairin ma sallah kuma da ba a yi ta ba ai shi alkhairin ba zai iya gyara sallah ba to kaga wannan duka yana daga kusakuran mu na guje ma masallatai da muke ko kuma sallar gaugawa za ka ga yawanci duk muna da sallah ta gaugawa kawai nan da nan ba ko ko mu yi mu mu yi mu gama kauci kenan mafita mutayyam azkar ki kirki ma wasu ba tsaya ba suke su yi shi to kaga wannan duka kuskure ne a gyara masallaci a tsaftace masallaci ko kuma wai kaga wancan ya zo da tafe shi wancan ya zo da tafe shi wai masallacin ne yake da dauka yanzu shi sai kawo nashi tafi din sai shin wani amma inda ɗakin shi ne ba ka je mai ɗakin shi ba ka kawo tafin ka kashin wani zai ga tafin naka yana da kura amma yanzu masallacin da kura kuma shi bai da lokacin da zai gyara masallaci jira yake wasu da can da banza ka gani saboda sakwas-sakwas da za ka ga yawanci ba mu damu da lamarin addini kai har ma ta gai masu kula ma da addini in limami ne sai ka samu an samu su fitanannu sun kama mai kaman zuka in ladani ne kai ma kana barcin gaji zai tsada ka sai an samu wani sai kama mai kaman zuka ko ce bai iya baladancin ko guri kaza wannan ladanin kaza ne wannan limamin kaza ne a yi kaza to in limamin ya juyo wani yana son ma ce a daidai su sau gehe wani yana hararan shi kana so ma ka ce ya yi wani ban karkar di ya jujjuya kuma saboda girman karfiya in ka ce mai a daidai ta shi yasa ka gama zara su sai ce lasa su wunna su bako aure da salifan nan ma bayan kulubi kuma hadisi na alfahari ko ku daidai ta sau ko Allah sa sabani tsakanin zukatan to ai sabanin a hili zaki yanzu wanda ya bankare gine ne da an girman kai ji yake shi ya zai haɗa kawashi da wani shi ya za a ce daidai da wanda kowa yi to yanzu wanda yake yi shi ya ruwa da shi ba zai iya gama da wani ba zai su ta zo daya ai ka rutsuna ka maidawa ne na shi yake daidaita ne zukata ka gani to in ka ga limami ma tsoro ki ya ce ku daidaita nan gurin haka kawai ya nema shi a daidai kawai kana ji a daidaita ga yanda ake yi shi zai iya maka rami ya ce ma kanka a ka wani ke sallah to ai shekara nawa kai kana sallah kai da baka iya ba ita sallah za za iya a ce misali ka shekara 40 kana sallah baka iya ba ka saba zuwa wani malami ya koya ba ai koya ce yake ba ga mutum wanda ya zo ba su sallah wanda ya ce inda ya mutu akan wannan sallah da wasu zai shiga inda za ka shekara 100 kana sallah in ba malami ya koya ma ba Allah an ce kuskure kai kakkai mamaki yaron da yau aka koya mai sallah wa sai ci gyaran ka to da shi malami ya koya miki kai kuma ka tsaya ka kalla baka tabbace ba a koya maka tashi kai kaga ana yi kawai shikenan kai ma ka tsaye kake yin yanda kaga ana yi shi yasa an kaga wancan yayi ka canza kaga wancan yayi ka canza in kai wancan tsayuwar sallah kuma tana da tsarin ta akwai tsayuwar ta akwai daidaiton ta akwai yanda ake a sujada akwai yanda ake kallo a tsaye inda ake kallo ruku a zaman tsaye akwai yanda ake kallo iya shi ababa ka gani saboda haka kenan sai ne daga ci kawar da na ji makani wa ma sama su a zahu aka ce makani shine gurin da gababuwan shi suke kenan tabawa wannan wajibi ne mutum ya kawar idza kana zakiran laha yan wakana tsaye in misali kai sallar da najisa baka sani ba ya bayan ka gama ba sai ka sake ba kore haji su malikiya suka tafi haka inda sauran lokaci ka sake musafi ne ka sake qadiran ala izalati ya kuma zama kana iko kawar da ita masalan a ce mutum ne cikin shi bai motsawa yana saman garin likita kuma shahuda da yake da bawali misali kaga ai bai da ikon kawar da najasa ɗin duk da ya san da najasa qadiran ala izalati ya bil ma'il mutlaqi kuma da ruwa wanda yake sakakken ruwa ma'ana in aka ce al ma'ul mutlaq shine ruwan da ba a raba ma wani abu ba ɗahiri ko kuma wanda yake najasa falau a zala ha bi khairi da za ka kawar da najasa bi khairi da wani abu ba ruwa ba wa sallah kai sallah lam tusih salatu sallah ba ta inganta ba to hadisai sun zo akan wasu abubuwan da yana akan iya kawar da najasa da su kuma najasa ta kau kaga kamar ina misali kamar najasa bayan takalmi kamar geza na tuhar mace kaga geza na tuhar mace menene tahara shi ai ba ruwa bane ba yutahiru ma ba da takalmi ma gogewa shi ma manzala ta sai ce idza ataarukum almasjid in dai ku ya zo masallaci falan gafin alai ya ne ka ba ta karfa in ga afi kadan awaz in ya ga wani datti ko wani najasa sai ya goge shikenan shi ne zaka ga wasu irin kasan yawa masu abin nan mutane masu tsananta addini da harshen wannan sai ka ga wasu wai irin takalmi da ake tura haka za ka gani a masallatan na wasu a hana ka takalmi in dai ba karo ba ne za a baka guri ne ba ma shahen siminti to mutum ya goge takalmin shi ba kashi ba ke da kwai sai bar takalmi ke yi can wani dan kwaya zai wuce har ba shi da ya ɗaya gabe ba kiro ɗauke da hiri ka ga zai yiwu a ce ka huce takalmin ka can nesa kawai su zo su harba shi shi kenan su ɗauke shi kuma gaba kage to da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ne yace kage to kaga wannan iya kawarwa in mutai shi yasa ma mai mufsir yace ulil qabi rijlil faqih yanzu mata za iya riskar da rijlil faqih kawa ta talaka wanda bai da takalmi ba kudin takalmi sai zai zo masallaci ya taka gwalalo ko ya taka kashi don ya taka gurin da yake ba na jasa ba ya sarkake shi ga mace hijabin da yana jan kasa ga so da basu gane wani mace tana yaya ce ka ji wani ai ka zauta ai addini ma ya rada a wanda ya zo da addini ne sallallahu alaihi wasallam shine yace mace hijabin da ya zama to yana jan kasa aka ce so in wani zaman to ta ba ta gwalalo sanda za ta bugu sai ce yi tsafiru ma ba da abin da yake bayan zai tsafi mu menene inda matsala take an ce mace in za ka wata wala ya buri na zai da wanda kanka bayyana adanta to asali shi hijabi ado ne ai ba ado bane yanzu zan ce da aka kanta bayyana ado ado a ina ke bayyana shi a gida ake bayyana to yanzu in za ka wata shi wannan zumbulen da ta sa ai dama ba na ado bane saboda haka dan yana karɓa gwaran in ta zo gida ma ai cire shi za ta yi karate shi in ta je ta inda za ta je gidansu ai cire shi za ta yi shi dama an sa shi ne sutura ne dan ya zama so ya lullube adam saboda sharadin matsuwar mace kaga guda takwas daga ciki da kwai Allah ya kuna zira safinar abu na farko ya zama so fasfadan mai faɗi ya zama so wanda yake kenan mai kauri ya zama so wanda yake tsawilan mai tsawon da zai zama so a ja kamar haka a kas kamar haka ya zama yana kas dan ummu salma ma da aka ce a ja ƙari ɗaya sai ta ce to ai ya rasu na idan san kashin a kadamu ne duk duk mata zai bayyana sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce yakhina zira'a da ja zira'i guda a ƙasa shar amma wala ta zinna yanzu da zaka ce mace ta zo da abin da yake sabani sai in wanda take ji a ƙasa ya yi zira'i to kaga zama yana da tsayi Allah ya sanar kuma Allah ya shibi halibasar kafirat kare kamanceceniya da tuwal kafirai kada ya kamantacce ne da tuwanin maza saboda Allah yi ne ma mutum da za su sa tufafi irin na maza na shidda Allah ya kula mufakkiran kar ya zama su an sa mai turare sannan kuma Allah ya kula zayyikan kar ya zama matsatsi sannan na takwas shi ne Allah ya kula shaffafa kar ya zama su shara-shara kaga sharuɗa takwas ɗin nan in dai tufar mace ta cika wannan sharuɗin takwas to shine wanda shari'a ta yarda wanda kuma bai cika sharafin nan takwas ba to ko yarwa ce ce ta shigo da shi yasa ko matarwa ce ce Allah ce ya yi wanda kulli azwajika wa manatika wa nisa'il mu'minina yudnina alayhinna min jalabibihinna zalika arina an yurafa al-qalbi to amma wani ko akama zaka ga wani mutum sai ka ce ba musulmi ba zai iya dauko fiye shi mata shi kaza babu wani hijabi babu wani wannan kuma ta gama a duwar ma da gidan mikon zai dauko ta ko a bayan ji duk da wanda suka ɗaya ya ɗaga mai hannu kaga zaɓe na ka gani duk da wanda za a yi abin nan to kaga wannan an ba ma abin nan kuma saboda haka kenan ya zama to wannan falau azana bi ghairi salala fa sai sala inda zai kawar da najasa ba da ruwa mutsaraki bai sallah ba sai ba وإذا سقط على المصلي أما إن جرس سواد وإذا سقط على المصلي هو في الصلاة نجاسة إذا سقط النجاسة نجس تفاضل على المصلي كمن صلى هو في الصلاة كان صلى sai najasa ta faɗo ma fasalar salatu sallar shi ta baci shi ma wannan dai da sha Allah shi kuma malam da rahama saboda manzo Allah sallallahu alaihi yana cikin sallah malaika Jibril alaihi salam sai ya zo ya bashi labari cewa a ji bayan takalmin shi akwai najasa sai cire takalmin shi kaga ba su sake sallah ba ya ga ci gaba kawai yanzu me za ka yi sai ka kawar da abu saboda haka batsan sanatu wa kaza haka nan idan zakara idan ya zamanto ya tuna kenan wannan abin na najasa a cikin tukwashi wa kaza idan zakara haka idan ya zamanto ya tuna وهو في الصلاة أصلى جعلنا بثوبه أو بدنه أو مكانه نجاسة sai suna ko a zuwa shi ko a gurin shi akwai najasa sallar kenan ce ta baci wa idza kana al makanu najisan in tafkin ne yake da najasa wa ja'ala alayhi satiran qahiran sai ka kawo wani tabarma ko na abu ka sa mai tsarkakakke kasifar mai kauri bi musallata katifar din da za ake karanta ai safina shine mai kauri jazatu salatu alaihi musallata yanzu nan gurin gwarara ne sai ka kawo tabar ma ka dora kaga ai salatu bai mashi kenan ma'ana mutulakan da yake ko ma wane ne ko ta kaka a ni ina nufin almari mara lahiya ne yayi wasahi ko kuma mai lahiya ne guri da najasa sai dora wani safi alama rajahu bin yunus abu ta magana da mara ibn yunus ya tarjihin sa tunda ai asalin da jasal an dora masa wani abu a rai shi kenan karar yanzu misali da zaka zo saman dam mutum ya rinka sallah saman dam kasan dam din ba da jasa bace ka gani to shine abin da yake sai mu da gobe insha Allah abin da muka wada daidai Allah ya tsare mu Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu fahimtar da mu ilimin ganewa addinin kuma ya amfana da mu duk abin da muka karanta Allah subhanahu wa ta'ala ya gane da mu abin da ba mu gane ba ya shirye mu ya shirye bayan mu da dukkanin ayyukan musulmi da kafida Allah ya ba mu tsaro da kariya da kariyar shi a al'armi dukkanin abin da ake jin tsoron shi na fitin tsoro na zaluncin kawarai Allah subhanahu wa ta'ala ya kare karya masu iko a kanmu ba dan halin mu ba Allah subhanahu wa ta'ala ya tausaya mana saboda rauna na cikin mu wanda dama Allah yana taimaka mana ne da su manzo Allah sassai ya ce an turzaquna wa tunsaruna illa bi du'afaikum ba ai ba ku zama ana taimaka muku ana agaza muku sai dan rauna nan shi amma in dan yamu yamu ne to kaga duk abin da zai iya faruwa zai faru amma taimakon Allah yana zuwa sababin waɗanda suke raunana a cikin saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala muna roƙon ya tausaya mana Allah subhanahu wa ta'ala ya kare wannan ƙasa da sauran ƙasashen musulmi daga watsawa cikin irin abin da rabuwar kasashen musulmi suka zama sun fada na daga musiba da kasantunu wanda suke na yaƙi abin da ba za mu iya ba Allah iya mana Allah subhanahu wa ta'ala haɗa jagororin ƙasar mai haɗa al'umma ƙasar mai haɗa kawunan dukkanin fitintunu na ƙabilanci na ɓangaranci Allah kar ya ba shaidani nasara a cikin al'ummar mai rabar alami ƙasashen da suke cikin fitina tawaruwa aya da kuma irtila'i kamar marok fitina ta girgiza ƙasa wajen dubunnan mutane kaga wannan aya ba ƙaramin musiba ba ce wanda suka mutu Allah karɓe su matsayin shahidai Allah subhanahu wa ta'ala bayar da aka bari kuma Allah ya musu albarka wanda kuma suka yi asarar dukiyoyinsu su ma Allah maida musu haka yanki na Libya su ma ambaliya su ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya cikin wanda suka rasu karɓe su matsayin shahidai Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya kare wanda kuma suke da rai suke asara Allah subhanahu wa ta'ala mai da musu gurbi irin kasashen mu kuma wanda ba mu fifice su da wani abu musulmi ne su musulmi ne yanda duk halayen su haka halayen ne amma ni'imar Allah ce kyautar Allah ce Allah ya ɗauke wannan abubuwan mu ba a jarabce mu ba ba dabaran mu bane ba yin kanmu bane ba mun yi su ba zaman sawa tsarkakakku gurin Allah kawai fadila ce ta Allah wadda ni'imomin Allah ba su da sabuwa muna gode ma Allah a bisa wannan ni'imomi kuma Allah ya ƙara cika mana wasu ni'imomi ya kare mu daga irin waɗannan ababe Allah subhanahu wa ta'ala ni san samu ne rabbal alamin Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين المجيد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم امنا في اوطاننا واصل ائمتنا ولا تؤمن بنا رب العالمين اللهم اغفر لاهلنا وميتنا وذكرنا وانفانا واجرنا وغائبنا وجميع المسلمين والمسلمات يا رب العالمين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك mai kiran sallah kamar in rago minti goma ya rage zai dinga kiran sallah insha Allah